ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والنصراني إذا عصب المسلمة في الزنا قتل malam ya ce nasraniyu kirista wanda yake ba musulmi ba idan ghasabal muslimata idan dai ya yi wa musulma fyaɗe Mm.
fi zina a cikin zina Mm.
ya yi mata fyaɗe to kucila wannan hukuncinsa shine a kashe shi Mm.
wato idan mutum wanda yake ba musulmi ba ya yi wa musulma fyaɗe Mm.
hukuncinsa kisa ne ba za a ce ba wannan saurayi ne bai taɓa yin aure ba bulala ɗari za a mishi ko kuma a ce wannan wato yana da aure za a jefe shi ne har ya mutu hukuncinsu duk ɗaya ne نعم da mai aure da wanda ba shi da aure a cikinsu in dai musulma ce aka wa za a kashe shi ne shi wannan mutumin saboda ya keta alhurmar musulunci kuma ya wulakantar da musulunci na'am وإن رجع المقر بالزنا وقيل وترك wa in raja al-muqirru bi zina uqila idan mutumin da ya tabbatar da cewa yayi zina ya dawo ya tasa wannan maganar tashi wakila to sai a zobe mishi wannan maganar waturika a shafa mai lafiya an gane ko anan shi da ya zo shi da shi da abokan shi sun saba wannan ya ce wa mutum mazinaci wannan ya ce wa mutum mazinaci irin wasa na banza dai wanda baya da kyau kawai sai aka ce mishi mazinaci ya ce a ne abokina to a shi a gaba alƙali ne an gane ko نعم a gama alƙali na alƙali ya ce yau kenan shi ma zina yake a to a kamo shi a mai haddi eh da aka kamo shi ya ne aka yace a a alƙali ranka da ya haƙuri wannan sara ce miki Mm.
gashi gashi gashi Mm.
to shi kenan da ya tabbatar da cewa ya yi zina Mm.
a wancan wasa Mm.
to yanzu da ya dawo ya ƙaryata magana shi ya ce gashi gashi ya ɗan galgade shi amma ba za a kyale shi ba haka nan Mm.
a ɗan samu a mushi mari biyar ko shidda saboda gobe ko da a cikin gidan shi wani ya gaya mishi ba zai amsa ba Mm.
sai a zobe mishi wannan haddi na bulala ɗari da za a mishi in baya da aure Mm.
in kuma yana da aure wannan haddi da za a mishi na jefewa har ya mutu sai a zobe mishi shi waturika a shafa mai lafiya Mm.
Mm.
ويقيم الرجل على عبده Mm.
وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل Mm.
أو قامت بينة غيره Mm.
أربعة شهداء na'am أو كان إقرار malam ya ce wa yuqimu rajulu ala abdihi wa amatihi hadda zina ar-rajulu shugaba na bawa yuqimu hadda zina yana tsaida haddi na zina ala abdihi akan bawansa idan yayi zina idan bawa yayi zina ba shugaba na musulmai ba ko alkali yake ɗaukan wato haddi akan shi wanda yake tsaida haddi akan shugaban bawa shugaban shi akan bawa shugaban shi shi yake tsaida haddi akan shi wa amati haka nan idan ya zamanto shugaba baiwar shi ta je ta ɗako magana ta yi zina shi zai ɗoka- zai zai ɗoki haddi a kanta zai tsaida wannan haddi a kanta idza zahara hamlun idan ciki ya bayyana idan ya ga baiwar shi kwana biyu ganta da ɗan dis ya tambaye ta menene wannan kin kike ci maganin ne kike sha ta ce ka menene ta ce a gashi gashi gashi wata rana wane ya mana fyaɗe to in dai ta ce wane ya mata fyaɗe ba za a gaskata ba kamar yadda a karatunmu na ƙarshe muka ce idan wa 'yan ƙalatin ra'atun ustukuri hitu ba za a gaskata ta ba gane ku matuƙar dai ba a samu ba dalilai waɗanda suke nuni akan cewa fyaɗen ne aka mata na farko idza zahara hamlun idan ciki ya bayyana to wannan za a tsaye da haddi akan ta zai mata bulala hamsin Mm.
aw qamat bayyinatun ko kuma shaidu ghairahu ba shi shugaban ba Mm.
shaidu waɗanda suke ba shi ba shugaban waɗansu 'yan unguwa Mm.
suka tabbatar arba'atu shuhada'a shaidu guda hudu 'yan unguwa mutane hudu wanda an yarda da addininsu mutanen kirki ne ba sa jifan mutum da mummuna abu inda bai aikata ba suka zo suka ce ranka ya daɗe ɗiyan nan taka wannan baiwa taka tana da ɗaukar magana Mm.
jiya a nan muka ganta da shi da ita da wani Mm.
ya ce kun ganta kowa ya ce ras ido na idanta mu duka hida muka ganta kuma a kira wata in ƙarya miki Mm.
auka ne iƙirarun ko kuma ya zamanto ita ta yi furici da kanta ko shi bawan ya yi furici da kanshi Mm.
dama al-iqraru shine sayyidu shuhada'i yi mutum ya yi magana da kanshi ya ce ya aikata kaza to ba wani abin da ya fi shi ƙarfi na hujja Mm.
ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان malam ya ce walakin in kana lil amati zaujin sai dai idan ya zamanto ita wannan ma- in- ita wannan baiwar tana da kwai miji hurrun aw abdun wannan mijin nata ɗa ne ko bawa ne li ghairihi amma bawan ba nashi bane bawan wani ne to fala yuqimul hadda idan ta tafi ta yi zina ba wanda zai tsaye da haddi akai ita wannan baiwar illa sulban face dai sarki na musulmi wannan kuma ikon wato tsaye da haddi akan ta yana hannun shi na'am ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجم- رجم أحسنا أو لم يحسن- يحسنا Malam ya ce wa mana amila amala qaumi lutin dukkan wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam bi zakarin balighin da namiji wanda yake balagegge a ba'ahu kuma wannan namijin shi ma ya bi shi suka yi luwaɗi da shi da shi suka yi luwaɗi to rujima za a jefe su ne gabaki ɗayansu uhusina aw lam yuhsana an katange su ko ba a katange su ba samari ne ko ba samari bane in dai suka yi luwaɗi Na'am.
kuma shi wanda ya yi luwaɗin baligi ne shi ma wanda aka yi luwaɗin da shi baligi ne dukansu za a jefe su an gane ko na'am وعلى القاذف الحر الحد ثمانون wa alal qadhifi al-hurri al-haddu 80 akan wanda yayi wa da ba bawa ba kadafi za a mai haddi na bulala 80 wani yayi wa da mutumin kirki yace kai wane da nake ganin ka wannan kwana biyu kana kirkili ina ga wata ka samu kawai kake labewa da dare kake zuwa kake biyan bukatar ka ya mushi kazafi a cikin jama'a Hmm.
to yana da damar shi wannan wanda aka wa wannan kazafi ya ɗaukaka ƙara ya ce shi bai yadda ba an ci mutuncin shi kar mutane su zarge shi da cewa da cewa yana shiga gidan wata da dare an gane ko to wannan wanda ya zama to yayi kazafin na ya ya cuce shi za a mai bulala 80 saboda gani da wani ya ishi wani wa'azi
وعلى العبد أربعون في القذف idan kuma bawa ne ya yi wa ya yi wa kazafi din Mm.
to za a mai bulala 40 ci Mm.
saboda shi bawa darajar shi ta dan rage da darajar da Mm.
وخمسون في الزنا idan kuma bawa zina ce yayi za a yi mai bulala hamsin ne ba za a mai bulala ɗari ba Mm, bawa shi haddinsa rabin haddin ɗa ne Mm.
والكافر يحد في القذف ثمانين malam ya ce wal kafiru kafiri yu haddu tsamanina ana yi mai haddi na bulala tamanin fil ƙazafi cikin ƙazafi da yi wa wani idan kafiri ya yi wa musulmi ƙazafi na ya yi wani abu wanda yake na asha irin ka cewa mutum mazinaci Mm.
ko ɗan luwaɗi Mm.
ko ka ce mishi wane a mashayin giya ne Mm.
wannan duka zawa mutum haddi ne na bulala tamanin in dai ba haka bane mutuma ka ce wane mazinaci ne kawai don ka ɓata mai suna yadda aka je aka bincika shi tun da yake ma bai taɓa ma dafa hannun mace wanda take ba tashi ba amma ka ce mazinaci ne shikenan sai a yi maka bulala tamanin ka wuce eh na'am ولا حد على قاذف عبد أو كافر to shikenan malam ya ce wala hadda babu wani haddi da za a yi alaƙa zifi abdin akan wanda ya yi wa bawa ƙazafi idan ka yi wa bawa ƙazafin cewa mashayin giya ne kuma ya bayyana ba mashayin giya ba ne ba wani haddi da shari'a ta tanada yanzu kawai abin da za a yi a nan shine a ta'azir Mm.
wato za a maka za a baka kashedi eh, za a yi maka inzar Mm.
shine wannan shugaba kuma shi zai yi ijtihadi a nan Mm.
yana da damar ya ce a kawo shi a ɗar mai mushi tsawon sace guda Mm.
ka saba ka yi yawon ka kur ne kai kana da yawo ka je ka nan ka zauna ka je ka can ka zauna ka je ka can ka zauna a ce a tsare ka tsawon sati guda ita kaɗai ce hukumar da za a maka Mm.
ko kuma ka saba kai ɗan kasuwa ne wannan ya zo shi wannan ya zo business suna tafiya daidai a ce a tsare ka tsawon kwana uku wanda za ka ji ka kama aka so gaki Mm.
don gaba kada ka ƙara wa wani bawan au kafirin ko kuma mutumin da ya yi wa kafiri mutum ya yi wa kirista ya yi mishi kazafin cewa mazinaci ne ko mashayin giya ne ko mak- mai bin mata ne da makamantansu Mm.
to wannan shi ma ba wani haddi da za a yi mishi Mm.
amma shugaba na musulmi saboda ƙarya a addini ba ta dace ba Mm.
to saboda a ladabtar da mutum sai a yi mishi wata hukuma wanda ta dace da shi Mm.
ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوضع Mm. Malam ya ce wa yuhaddu qadhifu sabiyyati bizina Mm.
wanda ya yi wa yarinya karama kazafin cewa ta yi zina Mm.
to ana yi mai haddi shi ma na bulala tamanin Mm.
in kana mithlu hayu tsau idan ya zamanto kwatamkacin wannan matar ana takatta Mm.
irin yan shekara goma sha biyu ce Mm.
to wannan duk wanda ya wa yarinya wanda take yan shekara sha biyu kazafin cewa ta yi zina ƙarya ce yayi to za a yi mai bulala tamanin ne Mm.
na'am
ولا يحد قاذف الصبي amma wanda ya yi wa yaro ƙarami ƙazafi na cewa ya yi zina ba za a ba za a yi mai ƙazafi ba za a yi mai haddi ba an Wala- gane ko Mm.
saboda akwai bambanci tsakankanin yaro da yarinya yaro ko da ɗan shekara sha biyu ne inda aka ce ya yi zina ba wani aibu da zai riske shi Mm.
sai dai kawai inda an ga mai ɗan taɓa-taɓa ne iyayen shi za su ja mushi kunne Mm.
su daidaita shi akan hanya Mm.
amma ita ko yarinya yanzu in dai aka ce ta yi zina tun tana 'yar shekara sha biyu to wannan fa duk mutumin kirkin ya ji labari an ce ta yi zina fa to gabaki ɗaya in wani irin kallo yake mata na daraja da mutunci ya ƙare mata Mm.
inda wani abokin shi zai ce yana son ta zai ce mishi ka bana baka shawarar ka aure ta ba Mm.
Mm. na'am ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وضع wala hadda ala man lam yablugh babu wani haddi da za a yi akan mutumin da bai balaga ba Mm.
fi qazfin cikin qazafi ne da yayi wa wani wala wadain ko takar wata ko wani ya take ta an gane ko Mm.
ina ga wannan mai mai mai mai mai Irshadu Salik ya dan tsawaita bayani akai in ko koma can za ku wannan Mm.
za ku gani na'am ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد wa man nafa rajulan min nasabihi dukkan wanda ya kore wani mutum daga dangantakar shi dukkan wanda ya kore wani mutum daga mahaifin shi ce ba wani da kuke ganin shi kun yi tunanin dan wani ne yaudara shi cewa aka yi to wannan haddi za a mishi cikakke na kazafi eh an gane ko irin wannan ana samu Mm.
kawai ka ga mutum ka ce yana kamar yan gida da ke akwai masu tsegumi shi gida hutun mutane sun sa mata ido a ce wallahi ba na shi bane kawai biya shari'a ce kawai an yi karhin shi ne wani yare da mai shige shige za a ce wannan dan shi ne baka gani kai kan nashi ba irin na gidan bane ko ka ce baka ga tahiyar ko ka ce jikin da makamantansu to duk wanda ya kore wani daga wata nasaba to haddi za a mishi cikakke bulala tamanin za a mishi
وفي التعريض الحد wafi ta'aridil haddu hakanan kuma cikin jirwayi da kamar wanka shi ma ana yi wa mutum haddi na bulala tamanin kuna hira da mutum ya bata maka rai ka raka ni na gode a Allah ni dai ba mazanaci ba ne me rake ni eh eh ko ka raka ni dai na gode a Allah uwata babu wanda ya santa da zina ni dai na gode a Allah ni dan halakka ne babu wanda yake shakka akan haka to kaga wannan duka kai kana tuhumar shi wancan ne amma baka fito baka ce mishi shi ba dan halaka bane Mm.
baka ce mishi mamman shi tana zina baka ce mishi wani abu amma dai kai ka kore wani abu ne na muni daga a tattare da kai Mm.
wanda kana nuni akan wancan abun na muni a a tabbace ce akan wannan Mm.
to in dai har ka ce na gode ya Allah ni ba mazinaci bane kuma shi ya daga kara to sai an maka bulala 80 in dai shi ba mazinaci bane Mm.
al-Imam Malik ya ce wannan at-ta'rif ne malamai waɗansu sun ce babu haddi akai saboda zai iya yiwa kamar akan kana gode wa Allah ne akan ni'imar da ya maka ba wai akan kana miji ruwaye da kamar wanka bane amma al-Imam Malik ya ce a'a a toshe kafa ta fitina eh to sai an wa mutum haddi inda yayi wannan jirwaye da kamar wanka a malikiya ne kadai wannan Mm, amma sauran mazhabobi ba sa ganin cewa za a yi wa mutum haddi saboda yayi jirwaye da kamar wanka saboda wannan zai iya yiwa Mm.
yana gode wa Allah ni'imar da ya yi wa gidansu ci Mm.
eh mu dai mun gode wa Allah Mm.
babu ɗan titi a cikin gidan wanda wannan kuma abun godiya ne ga Allah Eh. na'am ومن قال لرجل يا لوطي حد wa man qala li rajulin ya lutiyu dukkan wanda ya gaya wa wani mutum ya ce miji kai dan luwadi muna lahiya Mm.
to hudda za a yi mai haddi ne na bulala 80 in dai ba dan luwadin bane Mm.
Mm, za a mai haddi ne na bulala 80 Mm.
Mm, ومن قذف جماعة mm.
فحد واحد فحد فحد واحد لم ي- ي- مم.
فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه wa man qadhafa jama'atan dukkan wanda ya yi wa jama'a qadhafi ya zo shi ya ce ku dukkan nan mashayin giya ne an gane ko to fa haddun wahidun yalzamuhu haddi ɗaya ne tal yake kama shi ko da mutane sun kai dubu ya kawo rantsuwa ya ce wallahi duka wa'annan mutanen da ya gansu mazinata ne yanzu haddi ɗaya ne tal y- y- yake kan shi liman kama bihi minhum ga- daga cikin waɗannan mutanen in ya zama to akwai mai zahin kai wanda ya ce ni wallahi bin yarraba abin nan da ya tuhumce ni da shi dole sai an hudda mu haƙina to duk wanda ya tashi ya nemi a fidda mishi haƙƙi daga cikinsu to kawai inda aka mai wannan haddin na bulala tamanin sun malashi a alaihi sannan babu wani abu a kan shi ba zai yi ba bayan an mai bulala tamanin wani ya zo ya ce ni ma ina cikin jama'ar da ya jehe mu da wannan zinan don haka ni ma huda mu haƙƙi na a'a bulala tamanin aka mishi tunda a lokaci ɗaya ne duka ya musu amma yadda a ce da ya zo shi wannan fayil ya ce ku dukan ku mazinata ne ya je wacce fayil ku dukan ku mazinata ne to in a nan ɗaya ya tashi ya je shi ne ma haƙƙinsa Mm.
to su ma a can in wani ya tashi haddi biyu za a mishi In gane ku ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله wa man karrara shurbal khamri dukkan wanda ya tattasa shan giya Mm.
ya sha giya yau ya sha gobe ya sha jibi ya daga baya a gane an gan shi da kwalbobi an aza oriba ce Mm.
an aza coca cola ce ashe shi kuma mutum ne ce yake sha ya rana ta bakwai Mm.
a ga yana mai aka ce mai ce giya ce to yanzu fa haddun wahidun fi zalika haddi guda ɗaya ta da mai cikin wannan duka shaye-shayen da Mm.
yake Mm, ko da ya kai wata guda yana sha Mm.
to lokacin da ya bayyana giya ce yake sha haddi ɗaya ne da mishi Mm.
auyin zina ko kuma ya tittisa yin zina a gan shi yau da wannan matar gobe a gan shi da wannan matar jibi a gan shi da wannan matar Mm.
to ranar yan uba sai suka ce yau insha Allah za mu yi dakon wani a yi dabara a ga yadda za yi ya zo shi da biyu tikin shi shu ya ajiye mace ta hoto ta shiga cikin gidan shi Mm.
ya yi mace bai rihe gidan ba kawai da aka tarra shi yana kwance da ita Mm.
to yanzu kawai zina eh, eh, kawai na haddi na wannan ranar kaɗai ne yake kan shi ba za a ce ba wallahi yau kusan sati guda ana ganin shi yana zawa wannan lokacin kuma ya lokaci kaza yake fitowa a ce haddi za a mishi na kwana biyar ko na kwana hudu Mm.
a haddi ɗaya tal za a mai Mm.
to وكذلك من قطف جماعة haka nan kuma wanda ya yi wa jama'a ƙazafi shi ma haddi guda ɗaya ne tal za a mishi ومن لزمته حدود Mm, وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف mm.
فليحد فليحد قبل أن يقتل أن يقتل أن يقتل wa man lazimatu hududun dukkan wanda haddodi suka kama shi suka hau kan shi wa qatlun da kuma kashewa Mm.
misali ya zo shi yayi zina ya sha giya ya ji yayi sata ya kashe mutum musulmi Mm.
kaga yanzu shan giya Mm.
za a wa mutum bulala tamanin Mm.
zina in mutum yayi zina in ba shi da aure za a mai bulala ɗari Mm.
ya ɗako kayan mutane wanda ya huce rubu dinarin za a yanke mishi hannu ne kuma daga ƙarshe ya kashe mutum Mm.
an gane ku to yanzu a nan yujizu an zalika alqatlu Mm.
wato kisa kadai kawai a kashe shi Mm.
ya wadatar da wancan duka abubuwan wannan ba sai an ce ba to shikenan za a maka bulala tamanin ta kasha giya Mm.
sannan kuma a zo a maka bulala ɗari ta kayi zina Mm.
sannan kuma a zo a yanke maka hannu Mm.
na dama Mm.
sannan kuma a kashe ka daga ƙarshe a'a kawai kashe shi aka yi shikenan a huce gurin Mm.
an gane ku idan ka ga cewa gashi mutumin da akwai kisa a kan shi Mm-mm.
kuma aka ce sai an yi wani haddi a kan shi Mm.
illa fil qazaf sai dai a cikin ƙazafi da yi wa mutum to saboda ƙazafi wannan ba haƙi bane na Allah haƙi ne na mutum to haƙi na mutum ku za a tsaida shi ne dole ne Gaskiya.
saboda cin mutuncin mutum ne kai ka shiga mutuncin mutum ka ɓata mai mutuncin shi ka mai ƙazafi yana shan giya an gane ko to wannan za a yi mai ka- bulala tamanin ne shine ce falyu hadda qabla an yuqtala sai a yi mai haddi na bulala tamanin kafin a kashe shi Mm.
ومن شرب خمرا أو- أو نبيذا مسكرا Mm.
حد ثمانين سكرا Mm.
أو لم يسكر mala ya ce wa man shariba khamran dukkan wanda ya sha giya Mm.
auna bizan ko kuma ya sha wani tsimi Mm.
ya gwangwasu Mm.
muskiran mai sawa maye Mm.
hudda tsamani na to za a yi mai bulala ce tamanin za a yi mai haddi na bulala tamanin Mm.
sakira ya yi maye aulan yaskar kuma bai yi maye ba Mm.
in dai giyar ce aka tabbata ya sha kuma an sani tana sawa maye to za a mai bulala tamanin ne Mm.
an gane ko wannan shine haddinsa kamar da Wala Ali ibn sijina Abi alaihi.
Talib Mm.
Ali ibn Abi Talib ya tsaye da wannan haddin akan mutane Mm.
wala sijina alaihi aba babu wani gidan yari da za a kai shi a kulle shi ba za a kai shi ba kurkuku Mm.
ويجرد المحدود almahadudu wanda za a yi mai haddi za a yi mai bulala tamanin ko bulala ɗari ba za a ce bai zo shi da kayan da yake so irin da sanyi ya zo shi da burkume mai riga A'a, in ya zo duk rigar da za ta hana shi jin zafin bugu Mm.
hudda mishi ita za a yi duk rigar da ya zamanto za ta hana jin zafin bugu hudda ta za a yi shine wa jarradul mahadud Mm.
mutumin da za a yi mai haddi za a tsare ce shi daga rigar da za ta hana shi jin zafin bugu Mm.
eh in aka zo aka dankara a irin wannan rigar ce ta sanyi Fam.
fam rigar ce za ta ji shi ba zai ji ba jikin shi in ɗari ma in ɗari biyar za a yi shi shi kawai dariya zai raka yi ya kare ce ba hukata su za a ciki na ne suke rigar wannan ci Mm.
an gane ko Mm.
to duk abin da ya zama to zai hana shi jin zafin bugu za a hudda mai shi Mm.
sai a bar shi daga shi sai wata riga wanda yadi ne ɗan dala tamanin wanda dama ana buga mishi an san jikin shi aka buga ba rigar ba aka buga Mm.
an gane ko amma ba wai ana nufin a tuɓe shi ba tumbur Mm.
لا تجرد المرأة amma ba za a tsire ce ba mace a tuɓe ta illa mimma ya ƙiha darba sai dai abin da zai kare ta jin zafin duka Mm.
ita mace ita ma aka zo za za a mata bulala in bulala ce za a mata to za a bar ta da hijabinta Mm.
da kayanta a jikinta ba wani guri wanda za a ce a tuɓe mata shi an gane ko ba za a ce ba hijabin ma ta hudda Mm, saboda hijabi bai hana jin zafin duka Mm.
Mm.
ويجلدان قائدين wa yujla da ne ƙa'ide ne ana bulalewa namiji da mace kowanne suna zaune Mm.
Mm.
ولا تحد حامل حتى تضع idan mace ta yi zina tana ɗauke da ciki to nan ba za a yi mata haddi ba har sai ta haifi abin da yake cikinta Mm.
saboda ita ce za a tsaida wa haddi ba ɗan da yake cikinta ba zai iya yiwuwa wannan haddi da za a yi mata ya zama to shine sababin mutuwarta Mm.
to idan aka mata tana da ciki idan ta mutu da ciki aga ɗan da yake ciki ma ba za a ce ba mata operation a fitar da shi za a haɗa ta ne da shi a ji abin ne za- za- za- za a kai ta ne abin ne ta yana cikinta to amma za a yi haƙuri har ta aihu Mm.
in ta aihu ta shayar da wannan ɗaya sai yayi aka yaye shi shi kan ta zo a mata haddi in haddin bulala ne a mata bulala ta ɗari ta ji kayanta ta yi haƙuri in Allah ya sa za ta rayu a gaba saboda gobe kar ta ƙara Mm.
in kuma Allah ya sa shi ne ƙarshen kwananta shi kenan tsaye da haddan iya haddan Allah a kanta zai iya yiwuwa tana mutuwa ta shiga aljanna kai tsaye Mm.
ولا مريض مثقل حتى يبرأ haka nan ba a tsaye da haddi akan marar lafiya rashin lafiyar da ya yi nauyi Mm.
rashin lafiyar da sai an kwantar da mutum an tashe shi Mm.
kuma yana na- yana kwancen ma ana tasa shi amma yawa wani kazafi Mm.
kuma wancan ya ce bai yarda ba to yanzu aka zo ba za a tsaye da haddi akan shi ba kai tsaye za a yi haƙuri ne hatta ya bara haddi Allah ya ba shi lafiya Mm.
hal ya warke iya warke ya kama jikin shi ya kama ƙarfin jikin shi sannan sai a kai shi gaba alƙali a mai bulala tamanin Mm.
ولا يقتل واضع البهيمة وليعاقب watsi ulbahima mutumin da saboda ƙarfin sha'awar shi ya zamanto har ma dabba yake za ya sadu da ita نعم wannan ba za a kashe shi ba idan aka kama shi aka tarra shi yana wa tumkiya barbara ko akuya to wannan ba za a kashe shi ba idan aka kama shi wali aqab kawai aladaftar da shi hukuma za a mai a kai shi gurin alkali to duk wa a wato idan ya zamanto hukunci ya zamanto laifin da babu haddi akan shi Mm.
to ba a yin bulala sama da goma inda bulala ce za a yi Mm.
kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam Mm.
dukkan wato dukkan ladabtarwar da za a yi wa mutum in dai da bulala ne ba za a mai sama da goma ba Mm. alhamdulillah lil mu'min
Mm. Sai-